ci babu ɗaharatil ma'i babi game da tsarkin ruwa wa thaubi da tufafi wal buqati da wuri wurin da mutum zai sallah wa ma yujza'u da kuma abin da ke isa min libasi na tufafi fi salati cikin sallah kaga wannan babin kenan zai yi magana game da abubuwa guda hudu tsarkin ruwa ruwan da za a ba a ibada dai sai da tsalki in mutum ya yi hadasi karami ya yi alwallah in hadasi babba ya kammai ya yi wanka to da alwallah da wanka da kamun ruwa duka da ruwa ake yi to ruwan nan kuma dole sai mafi tsalki sannan da tsalkin tuha tufafin da za ka salla da su wajibi ne huzan mafi tsalki wal buƙaci da wuri na inda za ka yin sallah dole ya zan wuri mai tsalki ba a sallah cikin najasa ko da tabarma misali a ce kafet ɗin ga za ka sallah bisa gare ta ɓangare guda yana da najasa nan inda za ka inda jikinka zai taɓa bai ya halatta ka yi sallah bisa gare ta ma'ana dai inda jikinka zai taɓa ya zan mai tsalki wuri sannan kuma tunda an yi maganar tufahin mai sallah to mi ke isan mai sallah waɗan mi irin tuwahi ke isan mai sallah ya yi sallah da su namiji mi a ƙarancin tuwahin da ka isa ta yi sallah mace mi a ƙarancin tuwahin da ka isa ta sallah kaga abubuwa hudu kenan ko to yace wal musalli yunaji rabbahu sai ya bude da hadisi wannan hadisi ne sahihi imamu malik da imamu bukhari da imamai da yawa sun rawaito shi wal musalli yunaji rabbahu mai sallah yana ganawa ne da ubangijinsa kaga tunda yana ganawa ne da ubangijinsa fa alaihi to ya tabbata a kansa an ya ta'ahaba shi tattali lidhalika domin wannan ganawar yanzu kana kwabin siminti sai an ka aiko ma sako gwamna na son ganinka don Allah ga hankali kana tahiya da tuwahin nan da haka kwabin siminti da su mi za ka cewa a bari kaɗan canza tun da dai inda gwamna inda babban mutum zaka to gwamna bawan Allah ne in ka yi shiri domin ganin gwamna to kaga shiri domin ganin ubangiji min babu aula don hakan ga babu sadda bawa ke kusantar ubangiji kamar lokacin da ya zo sallah da ka yi kabbara harama allahu akbar an ka ce ka kudurta ga kanan gaban ubangiji yawan da ubangiji huke magana shi yasa da wani waiwaiwaiwai kadiba nan kadiba da wani soshe-soshe da duk wasu ayyuka waɗanda ba cikin ayyukan sallah to ba daidai na kai su ba yanzu ka kaddara gwamna ya kire ka ka zo ofishin gwamna ka iskan mai kun zanna kuna magana sai kadiba nan kuna magana da gwamna amma kadiba nan kadi ya zai ɗaukar ka sakare an ga bai san aikin da ya kai ba to bale ubangiji shi yasa duk wani aiki in ka kabarta sallah sallah da bakin kabbara harama har assalamu alaikum duk ibada ne to duk abin da bai cikin aikin nan na sallah ba daidai ne kai shi ba duk abin da bai ci baka gani rubuci cewa kayi kaza kayi kaza kayi kaza ba to kakka yadda ka kirkiro shi amma mutane sun dauki sallah kamar al'ada don haka su ma sai su ƙara abin da sun haga dama mutum na sallah yayi kaza mutum na sallah yayi kaza mutum na sallah yayi kaza waɗannan duk babu su cikin sallah kaga ba a dauki sallah ibada ba kenan to in ba ku sani ba ku sani sallah ibada ce duk abin da ba ibada baka gani rubuce annabi yaya ba to kakka yadda kai cikin sallah ka bari in ka sallama sallah wannan ka tayi duk abin da zakai ka tayi kai ina fatar kun fahimta lokaci lokaci shedan na hito mu mutane da wasu abubuwa kuma sai ku zama musu kamar al'ada cikin sallah ga kowace sallah sai an yi su to kaga duk abin da ka aji ga kowace sallah sai kai kaga ya zan part of sallah ya zan cikin ayyukan sallah ina fatar kun fahimta ya zan cikin ayyukan sallah don haka sai an yi hattara sallah ibada ce duk abin da ba ibada ba to ba ya halatta a cikin sallah to to kaga shi ne ya ce mai sallah yana ganawa ne da ubangijinsa to rashin halartuwan ga shi kasa duyan abubuwa cikin sallah to tunda yana ganawa da ubangijinsu mi ya kamata kaga sai shi tattali domin wannan ganawar da mi zai yin tattali belodo idayan alwallah kafin ya tafi wurin ganawa ya yi alwala ya wanki jiki nai kamar yadda Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu idza qumtum ila salati fagasilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila alka'bayn sai ya ce wa in kuntum junuban fatahharu wa in kuntum marada aw ala safarin aw jaa ahadun minkum min alga'iti aw lamastumun nisaa fatayammamu sa'idan tayyiban kaga da alwalla da wanka da taimama cikin aya guda sun ka taho eh falam tajidu fa in kuntum junuban wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum min alga'it aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an shine ketare ko fatayamma musa idan tayyiban don haka da alwalla da wanka da taimama aya guda sun kato duk wanda halin yi ne ya kama ba wanda ya fi wani to to shi mallan ya fara kawowa saboda shi adda munasaba ga babin mu ko babin ruwa da tuwahi da wurin da abin to to amma su ɗaya ake yin tattali in za a sallah na dalla dami kuma dami dami ake tattali tunda an ce wal musalli yunaji rabbahu fa alaiha an yata'ahaba lidhalika amma fa alaiha an yata'ahaba shi ba hadisi bane magana mai risala ce wajibin sa ne shi tattali shi tattali da da da tawadu da khushu'i alladhina hum fi salatihim khashi'una khushu'i da tawali'u da kankan da kai sannan da halartu zuciya cewa ga Allah ga kanan gaban ubangiji tsaye ne kake gaban ubangiji wanda ya yadda cewa wanda ya san tsaye ke gaban wasu abubuwa yana yansu ba zai yabi to saboda rashin halartu wannan shi ka sa mutum ya sosa nan ya sosa nan ya waiwaya nan ya waiwaya nan ya yi kaza ya yi kaza ya kwanci ana sallah kana kwanta hannu kana wasu ayyuka dai ga su can na ban takaici kuma wai sallah haka don haka mutum ya halarta zuciya ta yi kamar yadda mai lahalari ya ce fafarrik albaka min ad-dunya wa ma fiha ka kakkabi zuciyarka daga duniya duk abin da a cikin ta ka shagala da haduwa da ubangijinka yanzu ga kana ka kaddara kamar ga kanan gashi duk irin tawali'u duk irin kankan da kai duk irin khushu'i duk irin da'a da kyautata da haka to yanzu ga kanan gashi yi shi an ma'ana shi yasa kaga sallah duk wanda sallah bata cire ma girman kai ba bata cire miyagun dabi'u to ba sallah ce ya kai ba inda ya sallata inna salata naha anil fahsha'i wal munkari sallata na hani daga alfasha da munkari ka shigo kana izza kai sallah ka haita kana izza to hadu dai abin da kai ba sallah kai ba inda sallah kai da ta cire ma izzan da ka haita da tawali'u inda nafi dan adam yana da gaba guda 360 wanda tafi kowace daraja ita ce fuska fuska kuma inna ko ina daraja hanci to huskan nan an ka ce ka turmu za ta ga ƙasa in ba Allah ba haka kai mai yanzu ko duk wanda girman mutum kada kana yi masa juda na dalla to huskan gada adda daraja an ka ce ka turmu za ta ga ƙasa saboda Allah don me don a nuna ma kai ba kowa bane to bayan ka ga mutum za huska ga ƙasa an ɗauka zuciyarka ta kare kuma ka hita kana a shi ba sallah kai ba shiga daga ɗaya ta kai ka hita ina fatar kun fahimta to rashin halartuwan ga duka shi ka sa sallar gatanan ga kamata ba ta yi kyawo ba ba ta hana komi ba to Allah ya shirya da mu ya gyara mana salloli ya ce to fa'alaihi don haka tun da zai gana ne da ubangiji to ya tabbata a kansa an ya ta'ahaba shi tattali zalika domin wannan ganawar da mi zai tattali bilodo idan yan alwallah sai shi yi alwallah kaga in ya san alwallah ga zai yi ne domin ya ta yi haɗu da ubangiji yana arwallah bibi bibi kaga duk tunuran arwallah aka samun matsala aw bi tuhuri koko da yin wanka in wajaba alaihi duhur in wanka ya wajaba kansa in yana da janaba ko mace haila ta dauke mata ko jinin biki ga lokacin sallah to wajibi a tayi ayi wanka kafin waya kunu zalika alwallan nan da wankan nan suna kasancewa ne bima'in dahirin da ruwa mai tsarki ba kowane irin ruwa ba sai ruwa mai tsarki gaira mashubin ba wanda ya cuɗanya bi najasatin da najasa ba to ruwa guda abbai da tsarki shine wanda ya cuɗanya da najasa kuma najasan nan ta canza ɗayan da cikin siffofinsa ko ta canza kalarsa ko ta canza ɗanɗanunsa ko ta canza warinsa da najasa da ruwa suna da yawa najasa ya kaɗan ta fada ba ta canza kalarsa ko ɗanɗaninsu yana nan mai tsarki ya halatta a yi ibada da shi ina fatar kun fahimta kamar yadda hadisi ya nuna idza kana al-ma'u qullataini lam lam lam yahmil al-khabatha ko to in ruwa sun ka kai gurgudun qullataini qulla abin ga salka biyu to bai daukar najasa ko da najasa ta hada mai bai daukar najasa ma'ana bai zama najasa akwai rijiya nan bi'ru buda'a ana jefa mushe da sauran abubuwa da raggadudan mace mace sannan ba su da pads wadda suka amfani da ita in suna haila kyalle suka amfani da shi in sun kare sai a jiha cikin rijiyar nan amma annabi ya ce ya halitta ai amfani da ruwan rijiyar ina fatar kun fahimta to sadda duk ruwa na da yawa to ko da najasa ta faɗa mai suna nan mahutsaliki to ina yake waya kunu zalika wannan alwalla da wankan suna kasancewa ne bi ma'in ɗahirin da ruwa mai tsarki gairi mashubin ba wanda ya cuɗanya bi najasatin da najasa ba wa shi ne saɓanin ruwa mai tsarki wanda ya cuɗanya da najasa najasar ta canza kala ta yi ko ɗanɗano na yi ko wari ne wala bi ma'in hakan ga kuma ba da ruwa ƙatta gayyara launuhu wanda kalarsa ta canza bi shay'in domin wani abu khalaɗahu da ya cuɗanye shi ba min shay'in najisin daga wani abu najistacce a ɗahirin ko mai tsalki ga mazabar malikiya ko da abu yana da tsalki inda ya canza ɗan ruwa da kalar ruwa da ɗanɗanon ruwa to ya tashi daga mai tsalki ya tashi daga mai ba a tsalki da shi sai dai a yi ayyukan al'ada da shi amma ga shari'a ta annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama duk abin da ya canza ruwa in dai ba najisa ba ne to bai son ce min ruwa tsarkinsu ba suna nan masu tsalki kamar ruwa wanda kullu ya fada ma ko hura ko kunu ko coca-cola ko zuma ko turare ko wani abu ya fada musu inda suna karba sunan ruwa amma da in kaddi ba kana ca horo-horo ne kaga sun tahi da ruwa hurar tarin jaya sun zan horo-horo amma inda suna nan ruwa amma dai ga dan tsakin ga alamar hura nan ana gani ko kunu ko wani to wannan duk yana nan mai tsalki to haka na an kace sai an kace wai an ce a yawanka da coca-cola a yi arwalla da kunu saboda banna to mu tafi illa ma gayyara launahul ardu sai dai abinda al'ardu ƙasa gayyara ta canza launahu launinsa allati huwa biha wadda su ruwan suke gare ta ƙasar da ruwan suke gare ta an gina rijiya misali ko an yi bohol sai ya zan ƙasar wurin karmata kuce kun san karmata ko farar ƙasa sai ruwan sun kai fari sababi ya ƙasa wurin wannan ya canza abai canza ba saboda ƙasar wurin ta baka iya raba su da baka iya raba ruwa da ƙasar wurin ko ko ƙasar wurin baka ƙasa ta sai ruwan sun kai baki sababi ya ƙasar shi ma bai cutarwa ko ko ƙasar wurin ƙasa ce mai gishiri in ka ɗanɗana ruwan kana jin gishiri gishiri na ƙasar wannan duk bai cutar da ruwa shine illa ma gayyaran launahul ardu sai dai abinda ƙasa ta canza launinsa allati huwa biha wanda shi ruwan yake gare ta ƙasar da yake gare ta min sabakhatin na ƙasa mai gishiri au hamatin ko baka ƙasa au nahwihi ma ko abinda ya kama da su kamar ja ƙasa kamar ƙasa mai balma da masu kama da su kamar karmata ko da sauransu to wannan dot baya cutar da ruwa wa ma'ul sama'i ruwan sama wa ma'ul uyuni da ruwan maremarin ne marmaro mai bubbuga cikin ƙasa shine marmaro wa ma'ul abari da ruwan riyoji abar jam'i da bi'irun bi'ir zamzam to da ruwan riyoji wa ma'ul bahari da ruwan teku ɗayyibin waɗannan duk masu daɗi ne ɗahirin masu tsarki ne muɗahirin lin najasati masu tsarkake najasoshi ne ruwan rijiya ruwan maremarin ne ruwan sama ruwan teku waɗannan duka suna da daɗi suna da tsarki suna tsarkake najasa wa ma guyyira launuhu bi shay'in ɗahirin duk abinda an ka canza kalarsa da wani abu mai tsarki hallafihi da ya fada ciki ne wani abu mai tsarki ya fada ciki ne kamar hura ta fada cikin ruwa hura ba tana da tsalki ba ko kunu ko zuma ko madara ko nono ko abin da ya kamata su hada cikin ruwa to fa zalikal ma'u wannan ruwan ɗahirin mai tsarki ne ga ainihin kansa gairu muɗahirin amma ba mai tsarkakewa ba ne fi wudu'in ga alwallah au ɗuhurin ko wanka au zuwa najasatin ko gusar da najasa ana iya sha ne ayyukan al'ada ko a yi wanki wanda ba na najasa ba ko dahuwa abinci ko abin da ya kama da haka amma ba a ayyukan ibada da shi ga mazabar malikiya amma ga sunna don ruwa sun wani abu mai tsarki ya haɗa mu ruwa duk ruwan nan na nan mai tsarki ana ibada da shi ana ayyukan al'ada wa magayyartun najasatu duk abin da najasa ta canza shi falaysa bi dahirin to wannan kan ba mai tsarki bane wala mudahirin kan baka bai tsalkakewa ba ayyukan ibada da shi ba ayyukan al'ada da shi wa qalilul ma'i yan kadannin ruwa yunajjisuhu qalilun najasati yak kadan nan najasa tana najastar da shi ruwa yan kadan sai najasa yak kadan ta fada mai to sun zan najasa amma da sharadi in ta canza kala tai ko ɗaya ko ɗanɗano nai duk najasar da ta fada mu ruwa bata canza ɗaya da cikin siffofin nan uku ba to bata cutar da ruwa ba wa in lam tugayyiru yace koda bata canza shi ba to nan mun ka samu barafasa sai dai in ta canza shi waƙillatul ma'i karanta ruwa in an ka zo aikin ibada aikin ibada da na al'ada duka to bai halatta ka yi ɓannan ruwa ruwa nawa na na Allah ne to bai halatta ka ɓata su waƙillatul ma'i karanta ruwa ma'i hikamil gasli tare da kyautata wankewa algasli bi fatahil gaini in gaino an yi mata don ma gusli wanka amma gasli wankewa wanke gaba wanke fuska wanke kaza wanke kaza to karanta ruwa ma ihkamil gasli tare da kyautata wankewa gabar da zaka wankewa ya zan ka kyautata wankinta ba ka yi shahin mai ba don in kun lura wasu in sun ka zo a rolla shahin mai su kai sun taɓi ruwa ɗaya suna shaha haka shi a shahin mai ba shahin mai an ka ce a ba wankewa an ka ce a yi wankewa an ka ce a yi to a karanta ruwa karanta ruwa tare da kyautata wanke gaba sunnatun sunna ne sunna ne a karanta ruwa amma kuma kada ya zan gabar da an ka ce a wanke kayi shafa wasarfa min bannan ruwa ka zo ka bude bakin honho ko da ka haƙara arwalla ka zubar da bokiti uku an yi banna ko ba a yi banna ba ko ka zo ka bude shawa ko da haka gama wanka na janaba ko na ibada ka ƙari bokitai babu iyaka kaga wannan banna ta shiga wasarfa minhu banna daga ruwan guluwun shishigi ne wa bid'atun kuma bid'a ce wa qattawad da rasulullahi sai ya kawo mana misali abinda zai zamo jagora gare mu wurin alwala da wanka yace haƙiƙa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi alwala bi muddin da mudu guda mudun nabi wannan da ake fidda kafarar rantsuwa da shi dan kokonin dan karami ba mudu wanga na local government ba annabi ya arwalla da mudu guda wa huwa shine wazna ridilin ma'aunin ridili wa thuluthin da ɗaya bisa uku na ridili ridili ma'aunin su ne can kasar su mu nan bamu da ridili wata da har sannan yayi wanka bisa inda sa'i guda me ya sa'i wa huwa arba'atu amdadin shine mudu hudu bi muddihi alaihi salatu wassalam da mudun nabi sallallahu alaihi wasallam to ɗan annabi ya yi wanka da sai mi dalilin ka na cika bokiti ka kai wankan ibada da shi ya zan banna ɗan arwalla ɗan annabi ya yi alwalla da mudu guda mi dalilin ka na cika buta ka tai dukkan zube sauran arwalla kaga israfi ya shiga to to shishigi ne guluwi ne kuma bid'a ce don haka kai amfani da ruwan ibada gwargwadon abin da ke isakka waɗa haratul buƙati tsarki na wurin da za ka salla na wuri lissalati domin salla wajibatun wajibi ne inda za ka salla dole zan wuri mai tsarki ba a salla cikin najasa waka zalika da haratul thawbi hakan ga tsarkin tufa shi ma wajibi ne to wayan da za ka salla dole ya zan mai tsarki faƙila an ce inna zalika wannan fihi ma cikinsu wajibin wajibi ne wujubal fara'id wajibci na farlanci waƙila an ce wujubal sunan wajibci na sunnoni almu'akkada mai ƙarfi me bambancin wannan ya an ka ce wajibci na farlanci ashe ya nuna wajibcin cikin qur'ani yazo ya an ka ce wajibci na sunnoni kenan ga hadisi an ka samu wajibcin ina fatar kun fahimta wayun ha don haka wajibi ne inda za ka salla da tuwahin da za ka salla da su zama tsalki matuƙar kana da iko kuma kana da iko amma in ya zan tuhahin da kake ko wurin da za ka salla bai da tsalki kuma baka da ikon gusar da su ko ka ƙara ba gaba ka ta inda wuri mai tsalki sai ka yi fanta ƙullaha masnadato sai ka yi sallah cikin najasat kamar an tsare kasal an ka bokiti aka kawo wasar ana hitsari ciki kuma babu buta kamun ruwa to kaga sel din nan akwai hitsari sannan ga jikinka ga hitsari baka da wanda kai to sai ka bar sallah sai ka ci gaba da sallar ka haka da najasa kuma in an ka sake ka ba sai ka ranka ba waɗannan sallolin nan da kai da nisa sun yi amma da yawan mutane an ka tsare husal sai su bar sallah kaga wannan kuskure ne kamar yadda mai lahalar ka cewa wallahi hillu takhirus salati li adami daharati wa man fa'ala dhalika faqad asarabahu baya halatta jinkirta sallah domin rashin tsalki kai ne irin yanzu ga sanyi sai ka waye gari da janaba babu wuta balle ka azarwa ga lokacin sallah yayi baya halatta ka ce to tunda janaba garan ban sallah sai rana ta an kawo wuta na gasa don ban yan wanka da ruwan sai sai kai taimama ɗaya ka tawo masallaci kai sallar ka in ka ƙi yin sallah har lokacin sallar na ya wuce faƙar asa rabbuka ka saba ma ubangijinka don haka rashin sani ne mafi yawan mutane to Allah ya shirya da mu to alaikum assalamu bata mana karatu za kai in kace ka zanka gittowa ana karatu a ji tambayar ka sai an ƙare karatu sai a yi in an ƙare karatu duka don mai tambaya ya yi yana ya abin za ka tambaya kila yana nan cikin karatun sai tambayar ka ta zama dalge don haka yan an ƙare karatu duk wanda adda tambaya sai ya yi bayan an gama karatu in ya ji ba a yi mai magana ba to ina yake wayun ha ana yin hani anis salati daga sallafi ma'adinil ibili ga in matsugunan raƙumma kamar gargin raƙumma ko mashayarsu inda raƙumma ke taruwa su tsaya su huta shine ma'atin gargen raƙumma to don mi da an ka hana sallah gargen raƙumma saboda gudun kakkai sallah cikin najasa hitsari da kashin raƙumma najasa ne ba nisa ba ne to don mi da an ka yi hani saboda raƙumma tare da shaidan suke tare da shaidan suke don haka shaidan kullum neman tsarin allah aka yi daggare shi to in ka zo ka yi sallah shaidan ya samu sa'a sai ya sama wasu wasu amma ba don hitsari da kashin raƙumma na najisa ba wa mahajjati ɗariƙi haka an hana sallah tsakiyar hanya bisa hanya tunda mutum mai hankali ya san in ya ji hitsari ya ɗan raɓa jaki in ya ji hitsari yana raɓawa na na yaka abi ne bisa hanya don haka babu tabbacin tsarki tsakiyar hanya shi yasa an hana sannan kuma in kacce ka yi sallah tsaki ka kabbar sallah kenan sai ga mota ta taho tsaya za ta yi sai ka gama sallah to hakan ga hanya nan duk ƙwari irin su mace zainan suka bi ka kabbar su sallar isha'i cikin duhu maciji ya biyo hanya da kai da shi zai jaye ma wani ina fatar kun fahimta amma su sun yi ne akan rashin tabbacin tsarkin hanya in an tabbatar da tsarkinta in an kai sallar ta yi amma dai ka samu wuri gefe inda ka tabbatar da tsarki ne ka yi shi ne mahajjatar ɗariki ga wata ga riwaya hadisi ƙari a ɗariki tsakiyar hanya wa zahar baitin lahil haram hakan ga bayan ɗakin allah mai alfarma ɗakin ka'aba ba fuskanta ta yi yana daga cikin sharuɗan sallah ba fuskanta ka'aba to sai ka haye sama ne ka yi sallah to kaga in ka haye sama ne kaga baka fuskance shi ba don haka an hana sallah bayan ɗakin ka'aba haka ciki nai sai dai nafila ba a sallar farilla cikin ɗakin ka'aba sai dai nafila domin huskantar ka'aba tana cikin sharuɗan sallah dole ka huskanci ginin to hadisai sun nuna mana cewa wanda an ka aza mu huskanta ainihin ka'aba wanda gashi nan yana ganinta shi an ka aza mai huskanci ainihinta to wanda bai ganinta fa ba a aza mai sai ya yi da ya yi amfani da kompas ya nuna mai ga gehen da ka'aba take ba a jihar da take kawai an kace ya fuskanta shi yasa ka ga mutane saboda salo sai a dan kauce hakan ga shi addare babu wanda ya azama da fuskanci jihar da take ma bayan al-mashriqayn wal maghribayn qiblatun duka annabi ya ce ma bayan al-mashriqi ma bayan al-mashriqi wal maghribi qiblatun abinda a tsakanin gabas da yamma al-qibla ne kenan duk wannan bango makka madina makka ina take ga madina kaga kudu kudu makka na kudu don haka alƙiblar mutanen madina inda annabi sallallahu alaihi wasallama ka magana kaga kudu a alƙiblar su sai yace to ma bainal mashariqi wal magharibi tsakanin mahitar rana da mahadarta nan rana ka hita gabas ko nan ta kawai yanzu kaga mutanen madina haka suka salla kudu kudu a alƙiblar su sai annabi yace to tsakanin mahitar rana da mahadarta alƙibla ne me yake nufi wanga bango duka alƙibla ne kaga ashe kenan ba sai ka huskanci ainihin ka'aba ba wanda an ka azamu huskanta ainihin ka'aba wanda gashi nan yana kallonta yana ganin to shi ya huskanci ainihin ta ko da cikin garin makka hake in ba ka ganin ta to ka huskanci jihar da take kawai balle munan da adda kilomita dubbai tsakanin mu da ita jihar da take an kace mu don haka ba wanda ya aza maka huskanta ainihin don haka wannan compass da aka yi bai da wani amfani iyaka dai ina gabas take ga gabas to duk inda ka fuskanta yayi aina ma tuwan lufa thamma wajhul lahi ta mu tafi eh wai ba a yi shi daidai da alƙibla ba to wannan bid'a ce to wal hammam hakan ga an hana sallah ɗakin wanka toilet ɗakin wanka haithu la yuqanu minhu yayin da ba a sakankance gare shi bi daharatin da tsarki ba inda ba a tabbatar tunda ka san sai dai toilets din yanzu kaga an yi modernizing din su wurin wanka daban wurin hitsari da kashi daban kuma duk an shafe da siminti ko an shafe da tiles da ko ina an ka zo fa a yi ta zuba hitsari ko ina kaga babu tabbacin tsalki ga toilet eh shi na wani ya ce wani da an ce mai aljannu akwai toilet ya ce toilet ɗin da wuri da adda ƙazanta yanzu ko aljannu ya ga wani toilet ya san ya wuce ya yi aji yau ina yake don haka an hana sallah toilet saboda babu tabbacin tsalki wal mazbala da juji tun da juji komi jefa akai da nirsa da mushe da komi jefa akai to an hana sallah juji wal majazzara da mayanka tunda kaga shi kuma jinin damul masfuyi najasa ne to jinin kun babu tabbaci mayanka don haka don an hana to duk waɗannan warere abin da yasa an ka hana sallah saboda gudun kakkai sallah cikin najasa da za ka tabbatar da nan inda ka yi sallah a juji ko mayanka ko toilet ɗin wuri ne mai tsalki sallar ka ta yi wa makabaratul mushrikin da makabartan mushrikai ni ko ni karance hatta musulmi annabi ya hana sallah har makabartan musulmi annabi ya hana sallah wa kana inis wa kana isihim da coci cocin su amma asar na nan cikin sahihul bukhari kitabunsa umar dan khattab ya shiga cikin coci yayi sallah don haka coci inda yana da tsalki ba hana sallah ciki ne tunda kasar Allah ce to wa aƙallu ma yi salli fihin rajulu mafi ƙarancin abin da namiji ke salla da shi mai mafi ƙarancin suturar da namiji ya kamata ya salla da ita mafi ƙarancin abin da namiji ke salla da shi minan libasi na tufa thawbun tufafi satirun mai suturce mai jiki mai satirun kai ya zan shara-shara ina irin 'yan yadda dukkan ga da aka yi kasa ana ganin surar jikinka kaga bai zan satirin ba dama ai shi as-sutura abinda ya rufe ma jiki don haka waɗannan 'yan yadudduka to in dai an yi su to dole sai ka aza wani saman su makaruhi ne sa irin waɗannan yaduddukan sai ka aza wasu irin su ga maza amma ga mata haramun ne mace ta sa irin wannan yadi duk yadin da ke suranta mata jikinta haramun ne shara-shara haramun ne ta sa haka haramun ne ta yi tuhayi masu tsuke mata jikinta ana ganin karairayen jikinta don yana cikin abin da a haram ga suturan mace ko to mafi karancin abin da ke isan namiji sallah minan libasa na tuha thawbun sutura satirin mai rufe mai jiki min dir'in na taguwa aure da'in ko mayafi namiji sutura guda ta isa sallah in ka samu jallabiya kasa ta yi ba sai kasa wando ba ko ko zane gare ka kalla ga zane ya yi sai ka yi sallar ka ya halatta sallah da tawahi guda ga namiji wa dir'u me dir'u da yace dir'in aw rida'in me dir'u alqamis taguwa ka san ko kaftani ko jallabiya duk da abin da taguwa dai ina fatar kun fahimta wayu kurahu an karhanta an yi salle shi namiji shi sallah bi thawbin da tufa laisa shay'un minhu babu komi na tufan nan ala aka tafi akan kafaddun sa makaruhi ne namiji ya sallah kafaddu waje in dai yana da ikon rufe kafaddun in tuwahin su dai gare kaga wannan kuma lalura ce amma da in ga hali to a rufe kafaddu fa in fa'ala in ya aikata hakan ga lam yu'id ba zai mai da sallah ba tayi iyaka dai yayi makaruhi wa aqallu ma yujzi'ul mar'ata mafi karancin abin da ke isar mace min libasi na tuha fi salati cikin sallah addiru taguwa alhasifu mai kauri kaga ita ce as-satiru can alhasifu mai kauri wanda ba shara-shara ba ana ganin surar jikinta as-sabigu mai zuba wanda ta zubu ta kai har ƙasa wa azbaga alaikum na'amahu zahiratan wa batina wadda ta zubi ta kai har ƙasa allazi yasturu taguwar da ke rufe zuhura bayan kadamai har kafafunta biyu don ita mace daidai dugadugganta al'aura ne don haka duk macin da ta yi sallah dugadugganta na ji babu sallarta kamar ta yi sallah zandar inda ba su yattuwa da aggare ta don haka dole shi yasa annabi ya ce in ta yi taguwa ta saki kamu guda ko zira'i guda yana jan ƙasa ta yadda koda ta duka ruku'i ko sujuda kafafun ba za su hito ba in ta duka koda tagwar ta kai ƙasa in ta duka kafafun na hitowa har yanzu da zero ta yi sallah zindir don haka sai kun fahimci irin tuwahin da za kuwa mata na sallah to taguwa mai kauri mai zubuwa wadda ke ruhe mata bayan ƙawawunta wa khimarun da mayafi wa khimarun da jaki ta takanna ubihi da take lulluba da shi bai fahimta kha'un tanan yace wa khimarun da mayafi abinda a khimar abinda ake rufe kai da shi mayafi ta takanna ubi wanda take lulluba da shi ashe kenan ita ko mace namiji sutura guda na isa ta sallah amma mace dole sai sun zan biyu da za ta sa taguwa har ƙasa ta bakwai in dai ba sa mayafi ba ta yi sallah babu ta mayafi wajibi ne ga mace hikimar mayafi ya rufe gashin kai ya rufe kirji ya rufe duwayu don nan ne wuraren fitina ga mace don haka irin hijabin ga just to cover ya tsaya na wannan shigantaka ce dole ya rufe waɗanga wurare ya rufe gashin kai ya rufe mata kirji ya rufe mata bayanta shikenan mm kaji wato ba shi rubika fai hal'arda ita mace tana taba ƙasa da tafunanta fi sujudi tana runguma ƙasa da tafunanta fi sujudi cikin sujuda mithla rajul kwatancin wanda namiji ka yi to ba an ce ta rufe har bayan ƙafafunta ba to ka a ɗauka har da hannuwa a su hannuwa ba su cikin al'auran mace don haka in ta zo ta rungumi ƙasa da hannuwanta ma'ana za ta taɓa ƙasa in ta zo su juda za ta aza a shekena abinda ɗaya abba al'aura ba jikinta kewayen fuska da tafukan hannu amma tafukan ƙafa al'aura ne don haka dole ta rufe su to nan ne ƙarshen babi allah ya samu na albarka ga abin da mu haka ma'adalla don hakan ga in za ku sutura ku rinka yin yadi mai kauri a bayan yadi shara-shara in ko an yadi shara-shara to dole sai ka bi da singila to kasa don tare don abinda a sutura abinda ya ruhe ma jikinka namiji kenan amma ita mace haramun ne ta sa irin wannan yadi mai shara-shara in kuma kai yi mata to ta rinka sa ma shi nan gida amma baya halatta ta yi sallah da shi baya halatta ta hita waje da shi duk yadin da ke suranta mata jikinta adalla to waka tambaya alaikum assalamu haka ɗaya an ka ce ya taimama ya sallah to to eh to sai ya cire ya sallah zandar tambayar ta yi ma'ana janaba ba ga ta nan ga jikinka ba an ka ce ka yi sallah da ita ga jikinka to haka tambayar tuhahi bancin wauta don mai shi jikin baka cire shi ka aje ba in yana da ruwan da zai wanke tuhahin sai ya wanke in baya da in yana da wasu tuhahi ya cire waɗanga ya sa waɗanda ba wadda najisa in babu sai ya yi sallah ta yi haka nan shi an ma'ana fatta ƙullaha masta ɗa'atun kaga tsallan tambayar ka bata yi ma'ana ba to in ka cire kana da wasu nasawa ha to to shi ma duwaga mata lalacewa ta bayan bisa ga ta farko to yanzu har sai wani ya ce maka cire in dai kana da wasu nasawa ga suna aji kuma ka taya sallah da tuwahi masu janaba har sai wani ya ce maka cire ya kamata kai wannan tambaya bari ku in tambaya ya kamata ai wagga tambaya yanzu kai na kowaye gari da janaba tuwahin manni ya taba su ga wasu in baka iya in kana iya wanke suka wanke in baka iya wankewa kuma sai ka yi sallah da su ga wasu can aje masu tsalki bai ma'ana ba na farko kenan na biyu shi maniyin ba mai taba su yanzu ba maniyi ba da maniyi ba najisa bane mai tsalki ne kuma mun yi hitun cikin karatunmu na iziya mai tsalki ne ga mafi ingancin zance malikiya na ce najisa ne amma ba su kawo dalili ba hadisai na manzon Allah sun tabbatar da mani mai tsalki ne wankin da anka ce annabi na wankewa ga wata riwaya ta hadisin Aisha wanki ne na tsafta ba na najasa ba kamar miya ta taba tuwahinka ko majina ai baka barin su wanki kaga ba don suna najasa ka wanke wanki na tsafta ne to don haka a rinka tambaya mai ma'ana in ga wasu tuhahi to kaddara ba maniyi ne ba tsari ko wani abu na da an najasa ya taba su matukan ga wasu sai ka cire su ka sa waɗanda ba su da in kuma kana iya wanke sai ka ce ka wanke shi kenan to saiwa kuma to ma'adalla to Allah ya sa mana albarka ga abin da mun ka karanta ma'adalla assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh